ذلك تقدير العزيز العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم يا إسرائيل ألا تنسيكم ألا تنآية ألا سامرانا تجري جناحكم لمستقر لها har zuwa lokacin tabbatar da wannan tabbatar da na shekara na kwanaki ɗari uku da sittin ko kuma lokacin da haka ne tattara wani da ya zama tsoron kawa don da za a tattara da duk da wani da ya yi ya ƙare a kai kuri sai Allah ya yi gani. Musamman da zai yi ita wannan rana da muke gani ita masu shirin haya sun ce girman da ya yi da girman duniya da wani guda. kuma tana gudun lalacin kowane sakan daya suka ce tana gudun mili goma sha biyu duk da wannan ikon Allah ne ke nuna mana ikonsa jiri tana gudun da mutu farin da a lokacin tabbatar da shi ya yi gare da gudun rana tare da girmansa tambiru kaddarawa ne na al'adun Allah mawaye al'adun Allah mawaye.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر نزلناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم haka kuma shi kuma wata kaddarnahu wato mun kaddara shi mun kaddara masa manazila wuraren saukarsa a cikin kwana 28 a dare ɗaya na farko har zuwa daren 28 Ah, idan watan zai zai cika ne to sai ya koya wa mutane dare guda in kuma zai nukusani to zai koya kwana biyu Ah, kowane dare yana yanke mas- yana da masaukinsa inda zai sauka kowane dare har kwanakin su kare sa'ada har yanzu ba zai fito yana ƙarami shi watan zai fito yana ƙarami amma mai haske mai ƙarfi yana tafiya yana tafiya yana ƙaruwa har ya cika daga ya shiga kuma sai kaga yana raguwa yana raguwa har ya dawo ƙarami kamar na farko amma ba mai mai haske kamar na farko ba sai kaga ya dishe har ma ya dawo kamar wato dabinon nan wanda in an cinye 'ya'yan dabino hannun da yake rike da dabino yadda yake lalacewa yake tsomewa ya motse ya zama kamar baka sai kaga watan ya zama kamar haka ɗin hatta ada kan urjunil kadimi kaman itacen dabino wanda yake ɗauke da 'ya'yan wanda ya tsufa haka yadda shi ya tankware ya lankwashe لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل
سابق النهير وكل في فلك يسبحون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ga su duk suna suna tafiya ne a cikin filin sama amma rana ba ta dadda wata ta danne shi a rasa ganinsa lashen su yan bagila an tuzikar kamara ba za su haɗu su su su su su daki juna ko su lalata juna ba ko wani ya hau wani ba kowanne ya tafiya a kan hanyarsa kan falakinsa wurin lailu sabikun nahiri ha kuma dare ba zai riga rana ba rana tana cikin aikinta to sai ta gama aikinta na wuni sannan dare ya zo dare kuma yana cikin aikinsa sai ya gama aikinsa sannan rana ta zo ba wanda zai zo ya tanta dan uwansa cikin aikinsa ya kwace masa aikinsa kowanne yana da falakinsa wanda yake tafiya a ciki ba sai ya taɓa wannan ba وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وآية لهم أنا عملنا ذرياتهم في الفلك المشهور ya yi jan adam mutane ya kun mamakin Allah da ikon Allah annamu ne a wannan zurriya ce muke ɗaukan zurriyarsu bilkulki a cikin jirgi almashkuri wanda yake da cike da jama'a da kaya ko jirgi na yau da kullum wanda ake shiga da yara da manya da maza da mata su shiga shi ake nufi shirin ba na nufinsa ko jirgin annabi nuhu na farko wanda shi ke ɗauke da dukkan iri na yan adam lokacin da ruwan tufana ya halakar da duniya gaba ɗaya jirgi ɗaya kawai aka zuba mutane da sauran dabbobi maza da mata a cikin kulli zauje ne su nayi ne a cikin kowane kowace dabba da namiji da mace namiji da mace a sa a cikin jirgin wato da mutane da dabbobi maza da mata ko shi ake nufi shi ma ana nufin sa wancan din ma ana nufin sa wa ayyuka kan anna amanna zurriyatin fasara na farko ƴaƴansu kenan da matansu da suke tafiya a cikin jirgin ruwa fassara na biyu kuwa wato iyaye da kakanni su ma zuriya ne domin waɗansu ƴaƴan waɗansu ne su ma ana nufin su da wannan wa'azi da wannan gargaɗi da nuna ikon Allah annaban da zuriya da fil kulki a cikin jirgi al-mashhuri wanda ya cika da kaya da dabbobi وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من halitta musu min mislihi abin da yake kama da jirgin annabi Nuhu din wato jirage na zamanin yanzu tun bayan annabi Nuhu din har kawo yanzu Allah ce mun halitta musu jirage masu kama da jirgin annabi Nuhu ko ko mun halitta musu jiragen tudu jiragen tudu su ne raƙuma su ne masu tafiya a kan filin ƙasa mayar kabuna abinda suke hawa su ɗora kayansu
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون lokacin da mutane suka shiga jirgin ruwa suna tafiya idan na ga dama Allah ce in na ga dama zai nisar da su zulmiyar da su duka gaba daya su halaka fara kare kharahum ba su da wani mai kawo musu gudunmawa in na ga zulmiyar da su wada mun ka zo da ba wanda zai tsamo su in na riga na zulmiyar da su in na ga dama wada kare kharahum ba mai kawo gudunmawa ya hana jirgin nitsewa ba mai ba mai ɗago su sun sun riga sun turmuye.
إلا رحمة منا ومتاعا
da ke nitsewa kuma ta anilahin da kuma ajalin mutane da suke jirgin wanda kwanansa bai kare ba yana ciki ba ba zan dubiyar da su ba ko ko ina dubiyar da su ba shi wanda kwanansa bai kare ba ba zai mutu ba kuma ta za su rayu ilahin har lokacin karewan ajalinsu وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم أقربكم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ذاكر لو اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون mutanen Qurayshawa ko kuma dukkan mutane idan kila lahum idan bayan an nuna musu duk waɗannan abubuwan mamaki da aka zaro da ƙasa da abin da yake ɗamfare da ƙasa da abincin mutane da na dabbobi da ƙoramai da suke bayan ƙasa duk an yi maganansu sannan aka yi maganan dare da rana aka yi maganar gudun rana aka yi maganar tafiyan wata aka yi maganar jirgin annabi nuhu da sauran jirage wanda suke ɗauke da jama'a wanda in Allah ya ga dama zai nisar da su in bai ga dama ba saboda ramarsa su kai su kawo su kai su kawo su ɗauki kayan ƙasar kaza su kai kaza kaza su ɗauki kayan ƙasa kaza su kai kaza kaza to wai zaƙi lau idan mutane an musu wa'azi an ce su lura da waɗannan ayoyin Allah aka ce musu ittabu ma bai da aidikum ku ji tsoron abin da yake gaba gaba gare ku shine lahira ko kuma zunubin da kuke tare da su wa ma kalfakum da zunubin da suke bayan ku ku ji tsoron Allah ku ji tsoron gamuwa da Allah bayan Allah ya muku wa'azi da ayoyin da ake karantawa da ayoyin da ake takawa da ayoyin da ake kallo an muku wazi da su ji tsoron gamuwa da Allah ku tuba da zunubinku wanda kuka gabatar ku kiyaye kuma karfi wadansu ma bai da aidi ku ba karfa ku in kun yi haka da annakum turhamuna za ku samu rahamar Allah وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أما أبو mamaki kullum wata aya ta ban mamaki wanda ake karantawa ko ta ban mamaki wanda ake kallo ko ta ban mamaki wanda ake takawa tabrihim ayatina bil afaqi wa bi anfusihim da ayat da take jikin kowanne mu in an nuna musu sai ka ga ba za su yi izina su wazu da wannan ayoyi ba sai kano sun zama uridi na masu kau da kai an ha gabarin waɗannan ayoyi za ki da mutabu ma bai na yi kuma ka rubu da rubu turhamun ma ta tihi minayatin wata aya ba za ta zo musu ba minayati rabbihim daga cikin ayoyin ban mamaki na ubangijin su illa sai sun zama kanu sun zama uridina masu kau da kai kaman ba su gani ba su kau da kai gabarin ayoyin وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين لكن له أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه in antum illa fi dalalin mubin domin saukan wannan aya ina bakar ina yawan ciyar da miskinai ina yawan ciyar da marayu sai abu jali ya ce masa ka ce ubangijin ku shi ke ba kowa abinci ne mai arzikawa kowa allah ne ke arzuta yi me yasa ba za ka bari ba allah ya ba su abinci arzikta su to zuwai yana izini kenan da ikon Allah abubakar ya ce masa Allah ya halicci mutane ya jarrabe su ya yi waɗansu mawadata ya yi waɗansu matalauta su mawadata su rika taimakawa matalauta ɗin su ku matalauta su yi haƙuri yadda Allah ya yi su abubakar sai ya gaya abu jari haka sai abu jari kai dai kana cikin bata irin naku na kullum din nan an fi kuma mara kullahu kare da zai kawo ruhi lalina amanu a nutsin mu a mace yadda man yi sha man laushe shauka an ama wanda in Allah ya ga dama zai ciyar da shi ni zai samu wa mu ciyar da shi Allah ne yake ciyarwa kuka ce shi haka ne kam amma ba a faɗin wannan ba ta hanyar izgili inan tumu illa bi dalalin mubin ko Allah ne ya faɗi wannan magana ya mayar wa kafiran haka cewa ku ne kuna cikin bada ba ku san ikon Allah ba ko ko kafiran ne suka faɗi wannan magana suka ce wasu wannan irin aƙida suna cikin bata domin batacce yana ganin shiryayye batacce ne
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين kun sha gaya mana wai in an mutu za a tashi in an mutu za a tashi har kuna buga mana misalan mutuwa da tashi din to wai in gaskiya ne yaushe za a tashi din mace hazar wadu wannan alƙawarin da kuke faɗa mana yaushe ne za a yi shi in kuntum sadiqina in maganan gaskiya ne za a yi tashi kiyama kullum kuna faɗa ba mu taɓa ganin an yi tashi din ba an muta da matattun ba ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ويذكرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون Allah ya ce bayan zuru na ba abin da kafiran nan masu wannan iri kirkiri suke sauraro masu cewa mace hazar wado masu gaggawan cewa ai tashin kiyama ai tashin kiyama ba wanda suke jira illa zai da wahidatan sai tsawa guda ɗaya ta Isra'ilu mai busa ƙaho zai busa ƙaho in ya busa yanzu ƙahon yana bakinsa yana rike da shi yana jiran umarni in ya busa tsawa guda ɗaya kowa da kowa sai ya mutu sauran dukkan wanda ba su mutu mutu a rauka yadda za su mutu gaba ɗaya ba sauran wanda zai zai saura daga busa ɗaya na illa sai da wahi da zan busa ɗaya tsawa ɗaya kenan ta kuzu ta kama su wa ba lokacin ya kasci muna suna jayayya da juna wanzu Allah ce za a yi tashi kiyama wato za a yi mutuwa busa kabin za a yi shi ne mutane wasu shimfin sun fi sun sun fi da riga tsakanin suna ci suna cinikin riga ba su gama ba ta ai busa wani na gyaran ruwan shan ruwan dabbobinsa wani yana yana da yadin kayan da shan zai daza wani ya ɗauki loma zai za a baki wani kowa da yana kan abin da yake an yi busa zai ya gudu a wannan lokacin a lokacin da mutane suke jayayyar su. Za ku zo ita dawar ta kuma sai ta kama su wa hum alhali ya kanci da suna jayayya فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لن ينبوسا نموتا mutane gaba ɗaya. ba wanda za a ba shi dama ko za ka yi wasiya ga mutuwa ta zo ko za ka yi wasiya ba za su iya ba ai la ta ci ku illa bagta ai za ta zo cikin kuja ne ba dama wani ya yi wasiya wala ya sani wa tawsiyatan wala ila ahlihim yarjun ba kuma cewa a dakata zan je gida tukuna zan koma gida tukuna kamun kamun kamun a mutu din a kawai sai a mutu ne ba wanda zai wani abu sai mutuwa kawai za a yi wala tana tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un to wannan wannan busa in an yi da na kowa da kowa sai ya mutu ba sauran wanda ba zai mutu ba duk an mutu gaba daya har shedan ya mutu a lokaci kowa da kowa ya mutu sai a bar duniya kamar shekara arba'in ba kowa kai ba komi komi ya yi wani an girgiza komi da komi ba dubu ba gangare duk gaba ɗaya ta zama sabsaban latirin biya iwajen wani hamdan ba dubu ba gangare ba komai sai fili kawai har shekara arba'in shekara arba'in ya yi ya sake ba da umarni a yi busa na tashin kiyama to shine wannan wa ya nuna sassuri ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يا ذاك موسى نبي إذا هم دندنا من الأجداث إلى ربهم ينسلون نزل فتاة تسوري ذات بتوفيلي su amsa kiran ubangijinsu da yake kiran su taro a rannan kan ba wanda zai yi a nan duniya annabawa sun kira mutane a zuwa je wajen Allah sun ki har aka buge su aka yaƙe su suka je lahira a ga yanzu kuma za a kira su zuwa ga hisabi da hukuma amma ba wanda zai ki zuwa yanzu kam bai za mu nan da nan sai gan su yanzu nuna suna gaggawa fitowa ila rabbin zuwa ga fili da za su je su gamu da hisabi wurin ubangijin su ila rabbin siru قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون da an tashi gaba daya innama yazjiratu wahida wa idam yanzuru wa qalu ya wayna hadha yawmud din hadha yawmul fadhil kuntum bihi tukadzibun sai su ga jawayo kai don mu daga mu wannan me yake na jahi ranar tashin kiyaman da kuke musu ne ta zo man man ya wani man ba su na min markadina an ce za a ba su hutu hakka bara za a ba su hutu na shekara arba'in din su wani abu gaban bacci to da ake musan sai ce waye tashe mu daga bacci mu waye tashe mu daga bacci mu ha za a ce musu azama wa azar rahama wannan ranar kenan a yau fasil da zai kuntu bi dukkan zai ranar hisabi kenan da kuke cewa ƙarya ne ba za a yi ta ba ai ita din ne ta zo azaba wa arrahmanu alkawarin da Allah ubangiji ya ya bayar cewa za a tashi kiyama to alkawarin ne ya zo ma wa arrahmanu wa sadaka al-mursaluna annabawa sun yi gaskiya sun isar da aikan Allah ga sun ce Allah ya ce za a yi tashin kiyama sun isar da wannan magana ga shi ko an yi tashin kiyama din هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون yawanci ubangiji zai faɗi Allah yakan ce rahamanu rahamanu saboda kuke bakin kureshawa wanda suke musu cewa rahamanu dai sunan wani mutum ne ba sunan Allah ba ne saboda haka idan an ce to zaki da musu dudin rahamani tsarin waman rahamani yan ce kuwa rahamanu sun kira ce wane ne rahamanu wanda rahamanu ya mama to saboda haka dan da yake wani lokaci kan هذا ما وعد الرحمن وبذلك هذا ما وعد الله وبذلك وعد الرحمن يقاوى الرحمن يدون كل hancinsu da buge bakinsu ko yanzu wadansu mutane duk salatin da za ka yi sun yarda da daɗi na amma da kake da su fati ta hankali ya tashi da kake da su fati ta hankali ta ya tashi amma dukkan salatoci sun yarda da salatoci ne su kuma yan can an ce duk suna yin Allah suna yin Allah amma da an ce rahman ta hankali su ya tashi ko ya faɗi mummunan abu ai sunan mutum ne wannan ba sunan Allah bane hada ma wa ar-rahman wa sadaqa al-mursaluna manzanni sun isar da aika sun yi gaskiya ga tashin kiyama ya faru kamar yadda aka faɗa إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون kana illa sayata wahidatan za mu jami'ul ladaina mudarun ko daga wannan busa na ƙarshe ba nan da nan sai kaga ana tashi duk gabaki da kowa da kowa sai ya tashi ba wanda za a bari a cikin ƙasa ba a tashe shi ba jami'un ladaina mudaruna sai su halarta a wurin Allah a filin kiyama فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ku tashi jama'a kowa da kowa ya tashi ai tashin kiyaman kenan amma kar ku damu ba za a zalunci kowa ba kowa abin da aikata ne zai karar a yau din yau ma la tu zama nafsu shay'an wa la tujzauna ba amda za ta saka muku illa ma kuntum ta'maluna sai abin da kuka aikata shi za a saka muku إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون idan wasu sun tashi suna wa ya wailana ya wailana a yau lahiran nan in ji Allah azabar jannati ma buta shiga aljanna kam fi shugulin suna cikin shagali wato shagali kamar yadda za su ce shagali haihuwa ne yana shagali kuma yana jin daɗi kenan ba shugulu na tashin hankali ba shagali shugulu na shagali a dan aljanna kan lokacin suna cikin shagali jin daɗi in shugulin ba ke wona suna cikin marmu jin daɗi da marmari dukan komai da komai.
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون والراجل في ظلال على الأرائك متكئون هم ما أبوتا شجاع الجنة حتى يسامو daga cikin su da fadanar da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kurun da su wazwaju da matayensu fi zilalin suna cikin irwa wa zillin mamdudin nuba'in maskumin nubakin kasiratin la maquwa wala munawa suna cikin jin daɗi su wazwaju da su da matayensu amma amun uri da bihir kususu yan aljanna maza da mata da su da matayensu da suka zauna da su a duniya da waɗanda suka karar a lahira to akwai wanda za su je lahira za su je lahira amma ba za su je da mata su cikin aljanna ba kamar matar annabi nuhu ba za ta bi shi zuwa aljanna ba matar annabi nuhu ba za ta bi shi zuwa aljanna ba matar fir'auna asiya ba za ta bi shi zuwa wuta ba saboda haka amun yura da bai rakososu ba kowa ba kowaɗanne maza da kowaɗanne mata ba kai an je lahira idan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar da take ya rasulullah mu mata dukan aure wata za ta yi maza biyu maza uku a duniya kuma dukan su musulmi ne za su shiga aljanna idan mun je aljanna in an je za shiga aljanna mijinta na farko za ta bi ko mijinta na ƙarshe ko wanne za ta bi tana so ta ji kwakwaf dai domin umu salama karace ta koma gidan abu salama ga gidan annabi annabi ya ce mata umu salama ai yadda za a yi za a jera mata mazajenta da ta aura wanda za shiga aljanna ne ya ce ga ki za ki shiga aljanna ga mazajen ki suka aure gida na duniya duk za shiga aljanna ki zaɓi wanda kike so ki bi shi sai ta nuna wani sai ta nuna wani cikin wannan nake so a hada da shi mutumin kirki ne mun ji daɗin zama a duniya mai kyakkyawan hali ne mun ji daɗin zama shi ne zan bishiya da annabi ce mata kin ji dai mun musulma ya kyakkyawan hali ya yi amfani a duniya ya yi amfani a lahira
لو الرجل في ظلال السيروا متكئون سنة كتنجد على الأرائك كان كدم ملكي
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون akwai fawake kayan jin daɗi kayan marmari iri-iri matan da yi lamkuzu wata lanzu da yau abin da ido yake so ya gani duk suna da shi abin da zuciya take so ta samu duk sun same shi akwai ma wani abun da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba labarinsa bai taba shiga zuciyar dan adam ba za su same shi a aljanna falahun fiya ma yadda wani duk abin da suka ce a kawo kuma nan da nan za a kawo duk da min rahurin rahim سلام قولا من رب haka sai su daga ido ashe Allah ne yake duban su ashe musalamun qaulan min rabbir rahim kai zuwa ta tabbata gare ku daga Allah ubangiji wanda ya ji ku ya kawo ku aljanna sai bi ta kallon Allah bi ta kallon Allah sun mance komai da komai sai dai lokacin da ya ga dama ya ya shiga hijabi wasu komo kan shahadin su na da Allah kai mu aljanna rasa albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam وامتازوا اليوم أيها المجرمون da yawma ayyuhal mujrimun a lokacin da aka kira ubangiji ya kira bayansa ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun ya ku bayina yau kun dawo gare ni ba tsoro gare ku ba bakin ciki don kowa bawan Allah ne in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda to shi ke duk aka a taso gaba daya in an taso gaba daya da Allah ya ce kai banda banzaye uwar banda banzaye uwar banda banzaye uwar uwar sai a a ware banzaye su wuta za a kai su ibadur rahmani kuma za a kai su aljanna Allah ya samu daga cikin su salamun qawlan min rabbil alamin Allah ya gaishe su mala'iku suna gaishe su wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum wa ni'ma uqadda mala'iku duk wayna suna barka barka barka barka hakuri yayi amfani hakuri yayi amfani gashi kun tare aljanna muna muku murna muna muku barka salamun alaykum sirtu dadi ya tabbata gare ku barku ruha ku ku dawo cikin aljanna khalidina har abada hakuri yayi amfani muna muku barka barka salamun salamun إلا قيلا سلاما سلاما
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين kamar wadancan da aka kore su aka ce kuwaru kuwaru sun ga wai an musu wariya an ware su Allah ka ja tun daga duniya ban yi alkawari da ku ba kar ku yarda ku bi shaidan innahu lakum aduwwun mubin in kun bi shaidan kun bi makiyin ku makiyin iyayen ku makiyin baban ku da maman ku kar ku yarda ku bi shaidan وأن اعبدوني هذا صراط a
مستقيم can duniya na ce kar ku bi shaidan kar ku bi ulwali la tattabi'u qurwati shaydani innahu lakum aduwwun mubin kar ku bi hanyoyin shaidan kar ku yarda da wa'azin shaidan ya ja ku ya ya shigar da ku abubuwa masu kyau shaidan in ka bi maganar sa innahu wato annahu man tawallahu fa annahu zilluhu duk wanda ya miƙa ragamarsa zuwa ga shaidan yana jansa a hankali a hankali sai ya bar da shi ya kai shi har wurin da bai tsammanta ba shedan zai zuga mutum ya yi zina a billahi ya zuga shi ce ai Allah mai gabara ne ba komai Allah mai gabara ne ba komai sai ya yi zina kuma sai ya damu in ya damu ya tashi zai wanka shi wankan mai ma zai yi abin da ya kata haramu ba sai ya yi wanka sai dai ya wanka kawai maganin dauda amma ai abin da ya kata ba wai wani abin kirki bane balle shi zai wanka sai ya ga ya ga kaman ba zai wankan janaba ba tun da zina yayi to nan kuma shedan ya ja shi kenan har yanzu ya wuce da shi zunubi ya kai shi kafirci to in bai wankan janaban ba ba sallah in ba sallah ba musulunci kaga ya ja shi hankali ya kai shi har gaba gaba saboda haka mutum kar ya ja ya miƙa ya miƙa jagorancinsa wa shedan shedan kar a ji maganarsa innahu lakum aduwwun mubin maganin shedan yawan zikiri da son annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke maganin shira saboda haka yawanta Allah ya ce mana اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر in kana son ka tsere wa azaba ka tsere wa bala'i ka tsere wa shaidan to ka dinga karatun qur'ani ka dinga karatun qur'ani kuma ka yi ga sallah a cikin lokaci cikin jama'a kuma sallah mai kyau in kai haka to ka riga hadawa da zikirin Allah waɗannan za su raba ka da dukkan mugun aiki ko da malamai ba su yi maka wa'azi ba ba yawan zikirin Allah yana goge zuciya in zuciya ta yi kyau hali zai yi kyau magana za ta yi kyau aiki zai yi kyau in an bar zuciya ta gurɓace to hali zai yi muni magana za ta yi muni aiki zai yi muni Allah kiyaye mu inna hu lakum aduwwun ai tun daga duniya na gaya mu kar ku bi shaidan ni ni za ku bi inji Allah amma sai kuka bi shaidan ga abin da ya same ku yanzu abin da ya abin da yin magana ta kar ku bi shaidan ku bi ni ni kadai da kuka yi ya jawo ku wanda nake waru ku shiga wuta almadi ne ku ya bani adama Allah ta bi shaidan innahu na gaya muku innahu shi shaidan aduwwun mubinun wato makiyi ne mai bayyanannen biyayya wanda ya fitar da iyayenku daga aljanna ya kawo su duniya su kai ta wahala ai makiyanku ne bai daina kin ku ba na ga ya ku ano huduni kar ku bi sharar ku ku bi ni ni in ji Allah azabin Allah shine siradun mustaqim hanya kenan madaidaiciya ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون shedan ya batar da mutane da yawa halittu da yawa shedan ya batar da su saboda haka kar ku yarda ku bi shedan hadinsa kenan ya batar da jama'a da yawa tun daga zamanin annabi nuhu zamanin annabi hudu zamanin annabi salihu zamanin annabi lutu zamanin annabi ibrahim zamanin annabi musa zamanin annabi isa har wannan zamanin har zamanin gaba duk wanda baya kan hanyar allah to shedan da ya jaji ya mallake shi ya kai shi shiga wuta wa an ubuduni ku bi ni in ji allah azabin allah shine siratun hanya mustaqim madaidaici ولقد أضل منكم جبلا كثيرا حقيقة شيطان يا بدا halittu da yawa daga cikin kujan adam wa daga zarana li jahannama kathira min al-jinn wa ins ya badda jama'a da yawa kamun ku ku zo yana yana neman ya badda ku yana neman ne jama'a inma yana neman wanda zai bi shi su zo min ashabis sayyid inma yuzuhu yakunu min ashabis sayyid kar ku yarda ku bi shi shi yana kiran mutane ne don zama yan wuta daga dalilin ku billan kasira halitta mai yawa wanda shi dai ya batar abadan ta kunu ta gidun shin ba za ku hankalci wannan irin asara da shi dai yake wa mutane ba ya raba su da Allah suna hizbullah ya mai da su hizbul shaytani suna yan aljanna ya mai da su yan wuta ba ku san wannan ba za ku hankalci wannan ba هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون ودن aka ware su aka ce wa tabil yau ma yi wani mujrimun da dinna sai aka ce ce musu to hadi jahannamu da ke kuntum tuwaru ga ma jahannama a gaban ku dama ita aka muku alkawari in ba ku bi annabi ba ku bi shaytan to jahannama ce ne makoman su tun daga an shiga ma idan can aljanna sun shiga aljanna sai su buga wa ‘yan wuta mu mun ga abin da Allah ya mana alkawari ya zama gaskiya har wajen tumawa da da mutum haƙan kanuna mu dai alhamdulillahi alkawarin da Allah ya mana in mun bi annabi mun bi gaskiya za mu je aljanna gashi mun zo lahiran yanzu nan da yake magana ina cikin aljanna nake magana kuma abin da Allah ya muku a yi muku alƙawarin cewa tun da kun ki bin annabi wuta za ku je kuma kun je wutan sai ce ba dogon magana saboda haka Allah ya kiyaye mu wannan ya nuna za a yi telefon kenan a ba haka ba ya kawun alaihim wala hum yahzanuna ba tsoro ba bakin cikin aljanna amma kana gidanka kai magana da wanda yake cikin wutan jahannama kai kaga akwai tsoro akwai bakin ciki amma ya zama kamar hanyar garkon ne kana inda kake yana inda yake magana ce tsakanin ku kaga ba tsoro kenan yan aljanna su kira yan wuta su gaya muku mu da alhamdulillah alƙawarin Allah ya tabbata gare mu mun zama yan aljanna kuma alƙawarin Allah ya tabbata gare ku zama yan wuta sai ji to akwai kuma inda za su ga juna ma kafurai a bude musu su ga aljanna su ga wata wata jin daɗin da ake aljanna sai kafurai su ce in an bude musu sun gani suna wutan sai su ce abiyu alaina abiyu alaina min al-ma'i yawmin marakumullah qalu inna allaha harrama ma'al-kabirin sai ce yan aljanna ku zubo mana ruwa ku zubo mana ruwa ku zubo mana abinci yan aljanna na ai Allah ya haramta kayan aljanna ga yan yan yan wuta anan ma ka ga ana ganin yuna kenan ake magana wannan kuma zai kawo wata rana ai wani abu ana magana nesa da juna amma ana ganin juna kamar yanzu akwai wani telefon in kana yadda kana ganin mai magana da kai yana ganin ka duk dai alkurani ya bayyana waɗannan kamun su zo
اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون كما يد ودن جل سكا شيغا الجنة تساوي جنة يوم في شكر فاكهون كوكما اصلوا اليوم ku shiga wutan gatanan gatanan ku shiga wutan ai da kun ce magana annabi sihiri ne ga wutar a gaban ku ita ma sihiri ce shiga lawar yawa bima kuntum tafkuruna saboda kafircin da kuka yi ne aka sa ku a wuta ba an zalunce ku bane saboda kafircin da kuka yi ne aka sa ku a wuta اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون idan an tashe su sun ga wuta a ce ga sakamakon kafircin ku da tsabin da kuka yi yanzu za a sa ku da sauke wallahi rabbina ma kunna mushriki mun rantse da Allah ba mu taba yin tsafi ba mun rantse da Allah ba mu taba yin tsafi ba Allah ya kuna yin ƙarya a duniya nan lahira ba ku za ku bin ƙarya a rufe mini bakin su aure ya bakin zo ya tsawo ya wada tukallimuni rufe bakin zo a rufe bakin zo to shi da Allah ce to gabobi ku yi magana ku bada shaida hannaye suka cewa na yi kaza na yi kaza na yi kaza na shafa abubuwan da ba su da kyau na yi kaza na yi kaza gabawa ce gabawa suna ce gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne kalli muna ainihin wata shaɗu arzikin duk abin da hannaye suka faɗa sai gabawa ce gaskiya ne gaskiya ni ma da ni aka je ni ma da ni aka ji ni ma ne na ja tafiyan ma in yi gama to kowanne ni ma ni ya yi ce ai na shiga inda ba ce shiga ba amma sa ni aka yi kowanne dai ya ba da mummuna aikin da ya yi masu kyakkyawan aiki kuma nasu daban ne ba irin wannan ba ne kashe muna ainihin wata shaɗu arzikin umma ka ya fi gona shikenan idan sun yi haka a sai ainihin sai mutum a dawo masa da bakinsa nan dawo masa da bakinsa bude sai ya ta faɗa wa hannaye da ƙafafuwa da kunne da ido da na ce na yi mutu na ce ba mai zabi ba ni kun zo ku tona mana asiri dama ina so ne in an an yarda ba mai zabi ba ba za a samu wuta ba gashi kun ce an yi an yi to gashi yanzu za a samu wuta kalu wanda ga nan lahu la ta kullu shi me yasa kuka bade wannan ya Allah ne ya ba mu dama mu yi magana shi yasa muka yi magana
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون لو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ما تسامي ko masu tsafi ko masu tafin Allah idan na ga dama lokacin da suke tsafin nan ko lokacin da suke zafin Allah nan sai kulle idan sunan su ba sa ganin ko ina ba ne yau su rura inda rufe ido sai na za su ga hanyar dawowa gida ba sai na ba su ido su dawo gida ba idan ta ga dama zai kunna idon a wurin zafin nasu su kasa dawowa gida ko a wurin sabon nasu sai su- su kasa dawowa gida ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لو نشاء لمسخناهم على على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ko kuma ba makantarwa ba idan na ga dama sai in mai da su wata irin halitta mutum yana mutum a wurin sabon allansa ko wurin tsafinsa sai in mai da shi bi ko in mai da shi wani abu daban ba mutum ba kamar da rawun waziyyan warayar yahuna ba zai iya zuwa gida ba ba zai gane gidan ba ko ya gane gidan mutanen gidan ba za su gane shi ba ya zama biri ya iya za su gane shi da masaka na mara makara ne sai mu shafe halittar su mai da ita wata irin halitta daban a wannan wurin da suke zabi ko nan wannan wurin da suke sabon kuma su dawo mudiyan ba za su yi gaban su tafi gida ba wa rayar jihuna ba za su koma baya ba ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا تعقلون man nu'ammiru nan kusu bil qawm afala taqilun wannan abu mai sauki ne a wuri na inji Allah kai da kanka ai ka gani za ka ga mutum na halice shi ya tashi yana karami Allah da zai kalaku min zubi sun majariba zuwa kuwa sun majariba sun zuban wa shaiba Allah ya halitta mutum ya fito yana jinjiri a hannu har ya isa lokaci za a je ya kasa a koya masa zama har a koya masa rarrafe a koya masa tafiya har ya yi karfi ya ɗauki kaya ka gani mai karfi ta ƙato ina tafiya yana tafiya ya kai wani lokaci in ya kai matukar inda na ga dama zai ta rage shi ta rage shi ta rage shi kamar yadda na yi ta ƙara ne ta ƙara ne ya kai wasu shekaru sun yi ta rage shi ya zama da mai ƙarfi ne zai mai da shi mara ƙarfi mai kyakkyawan ido ne zai mai da shi mara kyakkyawan ido zai ga- mai da shi ne kamar biri amma mutum ne wanda ka sani kyakkyawan na nada yanzu ya zo wani abu nan an same shi yana shan hanzi ya ce sannu ba ba tsoho ce wane ne ya riga ya riga an canja halittarsa to wanda ya zo kuma an canja masa halittarsa kar ka yi mamaki idan na canja halittar mutum lokacin da ya je zabi ko ya je sabon Allah mai da shi wani abin da na ga dama abara ta ke nuna ba za su hankali ba za ku hankali ayoyin Allah ku yi mamaki ku kadai ta shi ku bi shi ba
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ma annabnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin kafirai ba su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sha'irun mawaki ne qur'ani shi'irun waka ce ko sahirun mai sihiri ne ko kuma qur'ani sihiri ne ko kuma kahanatun bokanci ne ko kuma qur'ani haka Allah ke ƙarya suke yi amma Allah wa Allah na kira ba mu koya wa annabi Muhammadu waka ba والشعراء يدعوهم الغاوون kun taba ganin mawaƙi haka ai mawaƙa waɗansu mutane ne marasa daraja da su da mabiyansu za ka gane rashin darajarsu amma mutumin da yake da mabiya manya irin su abubakar da umaru da usmanu da aliyu da sa'adu da manyan mutane suke bin sa ba wawaye irin waɗanda suke bin maroƙa makaɗa mawaƙa ba annabi ko kaɗan ba mu koya masa waƙa ba amma annabi na shera wa ma yan barera bai kamata ma ya ya- iya waƙa ba ɗabi'arsa darajarsa ta wuce ya zama mawaki ko wanda ya iya waka in ya tashi zai yi wakan ma sallallahu alaihi wasallama ko zai kwaikwayi waka ma sai ta karye sai abubakar ya dariya Allah ya yi gaskiya ya rasulullah baka iya waka ba sallallahu alaihi wasallama amma don ya yi magana ta dace da wani ma'auni ta, ta, ta dace da wani ma'auni na waka ba za a ce waka ba ne kamar yadda a lokacin yakin a, Hunayn yana fi anan nabi da haka ne anan da Abdul Muttalib ka ga shi sai ka ci kamar waka ma ba waka ba ce anan nabi ni ne annabi da haka ne ba ƙarya ni ne annabi ba ƙarya dukkan wa dukkan auzami shiri wato ma'aunai na waka dukkan su gaba da guda goma sha ɗin nan haka same da qur'ani amma ba waka bane haka magana ta zo daga Allah a larabce a cikin fasaha da balaga annabi ya karfi ya zama waki amma yan lau bai ma kamata a ce annabi yana waka ba sallallahu alaihi wasallama in wa illa zikrun wa qur'anun mubin abin da yazo da shi din nan ba ba waƙe bane ba waƙa bace in wa illa zikrun sai dai wa'azi wa qur'anun da karatu mubin mai yin bayani shari'o'i da komai da komai amma kuma don haka ba a hana ai waƙa ba domin wata rana wasu suna waƙa masallacin manzon Allah sai sai na gurin fada su faɗa kuna waka a masallacin manzo Allah kuna waka a masallacin manzo Allah eh manzo Allah ce mun yi waka a wannan masallacin akwai wanda ya fi ka cikin masallacin to an daga gaban sa ana waka ayi wa kafurai raddi ana yana waka ayi wa kafurai raddi yi musu raddi sai sahabi ya tashi wa kafurai raddi ya zazzage su ya sassoke shi annabi ce kaga wannan irin waka da kai musu sun fi jin zafin ta akan kibiyoyi in an jebe da kibiyoyi. Wai saboda haka ne ake samu waƙoƙi na addini, waƙoƙi na addini, na huru'a da tauhidi na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga su diwani ga su ishiriniya ga su daliya ga dai waƙoƙi na addini ba hana ba tunda anya gaban annabi annabi ya ba da umarni ma ta ji karama ka ta ji kai ma kai musu kai musu rabbi to kaga annabi ya yi umurni kenan annabi ko baya umurni da mummunan abu ta ma shari'ar musulunci gaba ɗayan da abu uku ne abin da annabi ya faɗa da abin da ya aikata da abin da aka aikata a gaban da ya gani ya sani bai hana ba saboda haka waka abin da ta kunsa shine abin kizna mai ta kunsa in ta kunshi addini waka ce mai kyau idan ta kunshi zagin mutane waka ce mai muni in ta kunshi wani abu na kafirci waka ce mai muni ko wanda abu waka da kida duka su kaya ne kayan kunsa wani abu ne abin da ka kunsa za a duba idan sun kunso addini to addini ne in sun kunso abin da ba addini ba ba addini ba ne in wa illa zikirun wa qur'anun mubin
لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين تنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين an ba shi alƙur'anin nan da wa'azin nan domin ya yi wa'azi ya gargadi man kana hayya duk wanda ya zama mai rayayyen zuciya domin kafurai matattu ne suke yawo a cikin gawaye su matattu ne ba masu rai amma kana mai gidan fa'aye nahu wa jalla da nuran yamshi bihi bin nasi kawan mata rufin suluma da laysa bi kharijin minha umaru ibn khattabi da amrun wa hishami abu jahli kenan to annabi sallallahu alaihi ya roki Allah ya bashi ɗaya daga cikin waɗannan mutane ya taimaka masa cikin addininsa sai Allah tabaraka wata'ala ya bashi Umaru ibn al-Khattabi ya bar Abu Jahl ko cikin kafirci shine Al-Qur'ani ke ce aw man kana mayyita aw man kana mayyita fa aynahu wanda yake da shi ma matacce ne kaman Abu Jahl din ne shi Umaru domin Umaru an shekara shida yana kafiri daga bayan musulunta bayan bayan manzanci ya kai shekara shida ya zama shi ne cikin na arba'in wa man kana mayyitan wai wanda yake dama shi ma matacce ne kamar sauran yan uwansa fa ayyana muka raya shi muka bashi imani umar kenan kamar masarufin zulumati a kamanta shi da wanda yake cikin dubban kafirci laysa bi kharijin minha ba zai iya fita daga cikin dubban kafirci ba shine abu jari to kafiri matacce ne ko da yana da rai tunzira man kana hayya don ka gargadi wanda yake mai rayayyen zuciya wa yankar gauru anan kebirina wanda suke za su tabbata matattu kuma kalmar azaba ta tabbata gare su za su mutu suna cikin kin addininka da kin maganarka ko ka yi gargadi Allah biya bukatun mu ya biya bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya dukkan alheri Allah ya kawo shi Najeriya dukkan sharri Allah ya kore shi a Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya taimaki musulunci da masu taimakon musulunci Allah ya karya kafirci da masu taimakon kafirci albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ba mu alheri duniya da lahira ke mutum duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bukatu mu bukatu da suke neman addu'a a wurin mu